الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان a cikin darasi da muke gudanarwa na annabi hamid shi ma yazo alal muqaddimar murid na maulana shekh sharif ibrahim salih al-husayn radiyallahu ta'ala anhu a muna cikin babi da yake babi na biyu wanda yake magana akan ladabi da ya wajaba tsakanin muridi da muqaddaminsa daga cikin maulana ya ce wala ya kulu fi ma la ya ani shi muridi ba zai shiga cikin abin da bai dame shi ba ai abin da baya bukata da abin da bai shafi mutum ba to yana son addini sai kubuta sai ne sa shi wannan haka muridi wa anna ad-dinu dinu amali la dinu amani haka shi ma addini addini na aiki ba addini na guri ba mutum shi ba zai aiki ba kullum yana na yana wato gurace-gurace ya kai mukami kaza ko shi dan kaza ne ko shi dan kaza ne alhali babu wani aiki to addinin musulunci ba haka yake ba alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani shi gajiyayye lalatacce shine wanda yake bin san ransa sai kuma ya yi wa rika guri kan cewa yana da wani makami wajen Allah wannan kamar ahlul kitabi sai sabi amani kuma la amani ahlul kitab فالذين يسبون أهل الله مولانا رضي الله عنه شكاز ولم تشكي زاج باين الله ويطعنون عليهم سنا سوكنسو limujarradi zununi don kawai zato wa tuhami da tuhunce-tuhunce allati lam tubna ala asasin min al-yaqin wanda ba a gina shi akan ginshiki na tabbatarwa ba kum unasun maghrurun mutane ne rudaddu mabbu'una ala sharri kuma da aka halice su akan sharri da wasu mutane da zaka ga ba ma su zagi malamai ba ko mutane haka wanda yake zagi mutum to fasiki ne mun karanta a sati da ya gabata shibabul muslimi fusuqun wa qisalu kufr kuma maulana ya faɗa lokacin da BBC sun tambaye shi yace ai okay ba a wannan bane a wani makbana shi yace duk wanda zaka ga yana zagi to ba malami bane don zagi ko dan tasha ma ya iya zagi ko mutane haka kenan balle malamai wanda suka yi aiki addinin musulunci suka gina ka'idoji masu zurfi wanda sai ilimi mai zurfi ne zai riske su ba ilimi sama-sama ba uhun bi manzilati qutta turk masu zagin bayan Allah yace su tamkar 'yan fashi ne fashin addini suke wato ba fashin kuɗi ba kaga ai gwara dan fashin duniya akan wanda zai fashi lahiranka wala yajuzu ta'arrud lahu bujiran musu ma bai halatta ba aw al khawd fi mujadalatihim ko kutsawa cikin jayayya da su wani mukabala wani raddi wani menene wannan duka bai dace a kutsa musu ba saboda idan mutum ya zama mai ashirari in kana maida masa sharri fa kai ma za ka zama mai sharri ne kullum fatan fara bi shururi almadidati shekhan nazifi ya fada ma lam yakun almar'u ala yaqinin min as-salamati muddin mutum bai kasance akan yaqini na kubuta min sharrihin sharrin shi ba shi dariƙan tijjaniya Allah yake kare ka ba mutum ba yanda ta game duniya a lokacin ai babu social media ko tun mota ma babu a lokacin tafiyan kafa ne ake amma Allah ya watsa ta a duniya saboda duk abin da ya zama na Allah ne to Allah fa zai jibinci lamarinsa babu wani ƙungiya ko babu wani gwamnati ko babu wasu mutane da suka tashi suke financing din fariƙan tijjaniya kawai Allah ne ya rayar da ita har zuwa yau to haka musulunci shi ma yake amma duk wanda yake tunanin wai zai kare tsariƙan tijjani to babu laifi amma ka zo kana ta jayayya da wasu mutane din wannan batawa kanka lokaci ne eh ka dai san tsarikan ka farin sani kuma ka sanar da ita farin sani wannan shine almurad amma jayayya cikin shi cikin addini wannan ba a son shi eh Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna ta tabbata ga wanda ya bar jayayya koda yana da gaskiya walau kana muhiqqan ومن آداب المريد مع شيخه تصديقه في أخباره cikin wato laduban muridi tare da shehinsa ya bashi labari ya gaskata shi cikin labarai da yake bashi wa adamu takzibihi da kuma rashin karyata shi tauhimihi sa shi cikin wahami bi mujarradi akhbarihi nan kawai ya bashi labari bima yukhalifu hu al-mahsub inda Allah ya tuwa hushe an kada ya ɓoye masa wani abu laisa alaihi fihe zarahu babu wata cutarwa gare shi wala yuzu lahu ikhbaru bima la fa'idata fil ikhbarihi ko bai halatta ba shi labarin abin da ba shi da amfani wajen ba da labari ba wala yuzu ikhbaruhu bima yasu'uhu sama'uhu bai kuma halatta ba shi labarin abin da jinsa zai muzanta masa min ba'ani tsa'ini su kan masu suka fi yin a'da'i makiyarsa wa munkirihi masu masa inkari abadan wala budda min ikhbarihi bi kulli ma ya'tazimu fi'lahu haka muridi dole rika ba wa shehinsa labarin duk abin da niyyar aikata shi min safarin na tafiya aw zawajin ko aure aw ihdasi mashru'in nafi'in ko kuma samar da wani aiki mai amfani wa an yabbala kulla amrin amarahu bihi kuma ya karbi dukkan umarni da ya bashi akan wannan abu walau kana fihi khilaful fuqaha ko da akwai saba saba wa malaman fiqh a cikin wannan umarni matakanin wafiqan lil kitabi was sunnati akwai yaushe idan ya zama yayi daidai da alqur'ani da sunnan annabi لأن القوم بنوا على الأصول فسو سوفا يسجنا طريقنسو أكن واتو أصول الدين لكما الكتاب والسنة سنة أصول مع تقيد بالمذاهب تارد كما دبيبيتونسو دمذهبوا بي فإن لهم اختيارات سنة دوسو ذابي تمسكوا فيها بالدليل الشرعي سنريكو دليل الشريعة علما منهم بأن تغليد الأئمة درسني شيوا koyi da limamai amrun ja'izun lamari ne da ya halatta amma wale sabi wajibin ba dole bane la aqlan wala shar'a ko a hankali bai zama dole sai ka yi wani kabota Allah ko a shari'a ba ma wannan dai mazhabobi sun zo sun bayyana addini wa ɗan baya ne yadda za su fahimce shi a hanya mai sauki kama huwa masudun fi kutubul usul kamar da aka shimfida haka a littafin usulul al-fiqh wa min adabil muridi ma'a shaykhihi cikin laduban muridi tare da shaykhinsa as-sa'yu aiki bi nafsihi da kansa wa malihi da dukiyarsa fi kulli ma yurdihi abinda zai yarda da shaykhinsa imma la yatanafa ba zai wato koru wa awamira ash-shar'i al-hanif da umarni na shari'a mai sauki ba idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ahli suffa kusan mutum 400 wannan duka masu hadi masu hidiman annabi ne wani zai ebo ruwa gidan annabi wani itace wani aiki dai suke masa to haka sahabban ma saura suke akwai huddam nasu huddam nasu irin su Anas ibn Malik irin su Saubanu da sauran su Safinatu irin su wato wannan amata Ummu Aymana duka masu masa hidima ne kuma sahabbai kullum suna cikin hidima annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo wacce wannan ya kawo wacce wannan ya kawo wacce wannan ya masa wannan to dole muridi ya zama yana hidima ga shehinsa da kansa da dukiyarsa sai dai amma a yau wannan abu yana yin karanci wani abun ban haushi za ka ga wai muridai sun je ziyara wajen shehinai sun tashi ko da wanda ya aji naira ɗaya babu ta wannan ba haka ake ziyara ba kuma su shehinan ba neman abu suke ba ko naira nawa ko abu nawa ka kashe a kan shehinai to albarkan su ne za ka samu amma ba su ba an fahimta yi don ka samu albarkan su ne da abin da ka ba su to Allah zai saka maka da shi an ce idan kana son ka zama malami ko ɗanka ya zama malami ka riƙe hidima ga malaman to insha Allah in baka zama malami ɗanka zai zama malami ɗanka bai zama malami jikanka zai zama malami to ina ga bayin Allah wanda dare da rana banda bauta Allah ba su da shi ba su da wani aiki to yi musu alheri ba ƙaramin falala yake da shi ba ya fi kawa mutum haka eh duk da an ce alladul ulya khairu min alladhi suhula to kaga su suna alladul ulya ne saboda albarka ce zaka samu har annabi za a shaffa da shi yadullahi fawqa aydin shi ke dora hannu a sama ba wai hannunsa ne a ƙasa ba to idan aka haɗu da bayan Allah a rika neman albarkarsu ta yi musu hidima ba a je ana ta faɗuwa a ƙasarsu a tashi ko mai ajiye naira dubu biyar babu a cikin muridai ga wannan ba haka muridi yake tare da shi ba bi nafsi wa mali fi kulli ma yudhihi imma la yatanafa wa awamira ash-shar'i al-hanif wa laysa li shaykhihi an yi asali da fablahu ala ahad ko bai kasance ga wannan shehi ya kudurci fifikonsa a kan kowa ba lamin man tahta ba waɗanda suke ƙasansa ba lamin gairin ko wasu ko ne an nan kibra min al-kaba'ir don girman kai yana daga cikin wato manyan laifuka wala budda an yakuna baina tawadu'i wal kibri kuma dole ya zama tsakanin kankantar da kai da girman kai din saboda tawadu ma in yayi yawa yana tauye darajar mutum sai mutane su rena shi ba samu albarkarsa ba to ka kuma albarka ake so ka yaɗu akwai shehinne wasu daga ciki sun yi tawazu da yawa aka tashi haƙoƙin su to na albajiran ba su samu albarkar su ba haka kuma kada mutum ya daga kansa ya zama kamar daki ko yana tsoron su bai iso kusance shi ba baina tawazu'i wal kibri bi haythu yalbasu li kulli maqamin libasa ta yadda zai sa wa dukkan wato matsaya rigarsa a inda yake neman tawazu zai amfani da shi a inda ake neman kibir zai amfani da shi a inda ake neman sassauci ko ake neman tsanantawa zai amfani da shi bi hasabi alhaji muhammadi gwargwadon dai shiriyar annabi sallallahu alaihi sallama yadda take wa adabul muridi ma shekhihi kathiratun maulana yace laduban muridi tare da shehinsa suna da yawa wa akaduha mafi karfi su an yarahu a haƙa bi kulle khairin min nafsi ya ga shehinsa ya fi sa cancanta da dukkan wani alheri a kansa la an jahalin wa aman kuma ba ta bangaren jahilci da makota walakin an ilmin wa yaqini bisa ilimi sanin haka da tabbatar da anna hadha khuluqun karim kamar da muka karanta cewa ka fifita shehinka da wani abu wannan abu ne ma da ake so saboda musulunci ya yabi wannan لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويثنى على أنفسه ولو كان من خصاصة to kaga wannan shi yace hali ne mai daraja amun da ya game ma dukkan mutane da'a ilaihi islam musulunci ya yi kira zuwa ga wannan wa hassanahu kuma ya kyauta ta shi musulmi ga dukkan musulmi iza'a akhihi almuslim wato daura ga dan uwansa musulmi wa hadhihi al'adabu bainal muridi wa shekhi as-suluki wannan laduban maulana yace laduba ne tsakanin muridi da shehi da ka wato shiga hanyar Allah a wajensa saboda akwai wato malami da ka ɗauki ilimi a wajensa za ka masa ladabi ka girmama shi ka kyautata masa to idan ka wuce gaban ka karɓa ɗariƙar tijjaniya to wannan shi ladabi da za ka yi da shi ya wuce ladabin malami amma wanda ka zai ya zama shehinka kuma ka yi taɗayyudi da shi ya zama shi ne shehinka to wannan kuma shi ne wanda shubra ya ce malliku nafsaka wala su daddare za ka ba shi kanka ne to wannan abin da shehi ya ambata duka na shekhu suluki da muridu suluki shine shekhu tarbiya wa muridu tarbiya wa amma muqaddamul iqa'i amma kaga muqaddami na bada tsarika funjihu ta'atan duna hadhihi zai masa biyayya biyayya da ke koma bayan wannan wala budda lil muridi an yaqifa bi hadha al adabi inda hududiha yace dole ga muridi ya tsaya wato wajen waɗannan haddi wato laduba a iyakokinsu fala ya tajawazu hadd al-i'tidal kada ya wuce iyakar daidaito fa ya khuruja ila ba'd adat al-awami kada ya fita zuwa ga wasu al'adu na amawa al-ba'ida shi ruhul islam wadanda suka ne saki wato haƙiƙar musulunci wa hadi kama hu mushahhar in ka ga shehi a cire hula a cire rawani a cire alkabba ana ta faduwa waɗannan abubuwan kaga wannan duka babu a musulunci ai ka zo da kamalanka wajen shehinka ai ya fi aiko ka sa hulanka idan an kaka kai matsayin sa rawani da rawaninka amma kai ka zo kana cire kaza kana cire kaza babu a musulunci wannan ba taba mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun cire wani daga cikin tufafin su dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma ita tsarika ko sufanci wato ginshiɗanta alqur'ani da sunna ne da abin da baya ciki to babu shi a cikin tsarikan tijaniya ko a cikin sufanci ma wal adabu fi halin julusi baina yadi al mashayikh ala asli ma narahu min ba'd an nas maulana yace laduban laduba al halin zama wato gaban shehinne yace ya saba wa yanda yake gani yau zaman da ake a gaban shehinne ba zama bane da ake dace ai a gaban su wa naddu lahum min Allah ta'ala tawfiqa muna fatan wato taufiki daga Allah gare su fa inna tamawuta laysa min sunna kashe jiki ba daga cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutum shine bauta ne kullun jiki a kashe in a zauna in a zama ne ma wani zauna zama aka jiki a kashe in tafiya ne ma in a tsaye ne ma jiki a kashe saboda shine bauta ne to wannan baya daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wala huwa min ad-din kuma kashe jiki dan nuna ibada ba cikin addinin musulunci mulana shiraji risalatana mizan at-tafawuti bayna at-tawadu' wa at-tamawut littafi ne mun yi magana a baya ma wanda shehi yace ma'aunin fifi ko tsakanin tawadu da kuma kashe jiki tawadu ba yana nufin wai ka kashe jikinka bane ka girmama ɗan uwanka musulmi ka bashi alfarman da ya dace in ma'aifinka ne ka girmama shi idan wato malaminka ne ka girmama shi idan shehinka ne ka girmama shi idan wani mai shekaru ne ka girmama shi wannan shine at-tawadu ba amma mutum yayi wani lagazar a kwance wai shi mai ibada ne wannan kasala annabi yana neman tsari daga wannan kullum bayan sallah أعوذ بك من الخس... من الجبن والكسل الله كياي فقد أوضحنا هناك مخالفة التموت مولانا يشي نا ياي بياني واتو سابا وكشي جكي والتظاهري da kuma bayyana bil khushu'i wato tsoron Allah fi julusi azama dan ka je wasu zayoyin zaka gani mutum ki kai a kisa a kasa wai shi abisi ne ko kuma yana zaune yana wani lankwashe wai shi abid ne ko kuma yana tafiya yana tafiya hannu a makale wai shi wai mai jan sharbi ne ko kuma shi jikinsa akwai yawan azumi da sauransu to wannan kaga kayariya ne ai shi musulmi ko batijja ne bambancinsa da sauran musulmai kawai a aiki ne ko a zuciyarsa ƙarfinta da rayuwanta shine zai bambanta shi da wani abin da haka babu wani abu da zai bambanta ka da ɗan uwanka في والتظاهر بالخشوع في الجلوس في الدرس أو غير الدرس لهدي الإسلام وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آدابه أن يفاتحه بالكلام بعد مفاتحته له الاشكال لدبا مريدي تارد شيهسا وأتو يما شيهسا مغانا باي شيهسا يا مشا مغانا سيدا كاجة قبل شيهنكا لو ذاك وشفير بقى ko ba in ka je kawai zai ce a ka zo lafiya ka ce lafiya ya gida ka ya zawiya ka zo duk shi zai tambaye ka amma kai baka da matsayin da zaka zo har ka ce zaka kama shi da kira ko a kaddara yana hira da wasu mutane shi ma ka bude baki ka ce zaka sa baki a wannan hira kwata kwata har ka yanke maganar shi wannan ba daga cikin ladabin muriji in ya zauna da shi an yi fatihahu bil kalami ba'da mufatahatihi la idan kuma ya maka maganan ma fa sai ka kula sosai saboda wani zai maka shi saboda jarrabe ka ga ya ne ne tafiyan ka dinka sai ka san irin laduba da zance da za ka saka a wurin shi ba wurin hira bane eh wa Allah yuksira alaihi kuma kada ya yawaita masa magana kawai direct to the point in ya nemi abu kawai ya fada masa khalas a tsaya amma za ka ga mutane duk da ma dawa da awon muridantakan ake ba muridi ba ne za ga sun je gaban wanda suke ɗaukar su shehunne sun leda shi majalis suna ta hira ko sun je suna abin da suka ga dama a gabansu an fahimta ya hatta yumillahu har ya ƙosar da shi wala yad'uhu ila al-khawd fi mawdu'in ba zai kira shi zuwa ga kutsawa wani jigo lan yuridu dukhul fihi wanda bai niyyar shiga ba hirar da bai niyyar yin ta ba kada ya kawo masa ita amma kuma duk abin da ya tambaye sa to ya faɗi gaskiya saboda in ka in baka faɗi gaskiya ba ka ha'inci shehinka kamar da makaranta a baya na biyu kuma Allah ma zai iya sanar da su wannan abin da kai ɗin da gaske ne ko ba da gaske ba ne an fahimta yi wa an ya turkahu idan tarakahu ya bar magana idan ya bar ta wa an yan sahalahu kuma ya kyautata idan sharahu in ya nemi shawararsa amma fa shawara da suke nema wani lokaci saboda su nutsar da almajiransu kada su ga suna abubuwa ba tare da sani su ba shi su gaya musu kamar da shawara to wanda ya gaya maka wannan kaga ai kawai sai dai kai ladabi tare da shi ba wai neman shawara ba wani wani lokaci kuma zai yi ne saboda imtihan naku wani lokaci kuma shawara ce ta gaske kamar lokacin da annabi ya zo madina kaga batun kilili da ake wa dabino ya hana dabino bai ba ya ce ai ko kun fi sanin duniyan ku saboda haka ni shawara na baku ba umarni bane kamar sai da barira lokacin da yan tarraita mijinta yana binta yana kuka annabi ya ce barira ki karbi mijinki mu bi su ku koma sai ta ce annabi umarni ne kake bani ko shawarar shi shawarar shi a bana son bawa gaskiya dan ta haifi yaya tare da shi kaga yayan bayi ne ina za ta yarda to kaga akwai irin waɗannan abubuwa lamarin duniya zai yi ki shawarci mutane amma sai a yi ladabi ومن آدابه daga cikin laduban muridi aidan Allah ya tajassasa ko muridi shehi din kada bincike li uyubi ikhwanihi aibukan yan uwansa liyanqula ha fi muridin ne liyanqula ha dai dauki wannan wato aibukan ila shehihi zuwa ga shehinsa liyuqi'a bainahu wa bainahum alfitnata dai aukar da fitina tsakanin shehi da muridi duk mai daukan wannan ko ka je ka hada shehinka da almajirisa in ya karba ma to daga ƙarshe abin da kake neman Allah zai mai da shi akan kare shi kuma Allah zai kubutar da shi wala juzu li shaykh aidan an yas'ala ba'd al-muridin an uyub al-ba'd al-akhar haka maulana yace bi halatta ga shi shehi ya zama yana tambayar muridai wasu aibukan ƴan uwansu tajassus yanda aka hana muridi yayi to haka shi ma shehin ana hana shi yayi tajassus ba ba shi da kyau wala tajassasu Allah ya hana eh wannan nadiga yana fada ko farasta bi mustalqin akhalla talumuhu ko akhalla talumuhu ko la talumuhu bika ala sha'asin ay rijali muhaddab ina za ka samu mutum wanda ba shi da laifi banda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke tabbatar da bashariya dama yawwa dole mutum kuna tare da shi dan ya zama almajirinka ko ya zama shehinka dole za a samu wani abu ai saboda in ka zauna karshe dai da iyaye su ana samun wani abu amma wannan abin kuma ba zai zama shine abin rikewa ba alakan da ya hada ku shi ake rikewa to me yasa dan uwanka musulmi zaka yi masa haka ya dace shi ma ɗan uwantakun ku na musulmi shine zaka rike ba wannan sabani da aka samu shine abu riko a wurinka ba wannan shine adalci in ku mutum ya ce ba haka ba to ya saki matarsa da ai kullum matarsa zaka yi bata masa rai kuma yana hakuri da ita ko kuma ƴaƴansa za su bata masa rai kuma zai hakuri da su baya yanke alaka zai ciyar da su zai shayar da su zai musu komai to why not dan uwanka musulmi da Allah ya ce ya baka umarni yanda za ka yi mu'amala da shi ya shimfiɗa ya saukar da alkur'ani ya turo da annabi ya faɗi komai kai kace ba haka ba kaga wannan zalunci ne mutum ya zalunci kansa eh a fa innahu lamma wato zakara isban ibn malik bayna yadi annabi sallallahu alaihi wasallam malik ibn ad-dukhayshi bisuyi yayin da wato wannan sahabi Ibn bin Malik ya ambaci sahabi Malik ibn Dukhaysh da Abu Marakkew wa wafaqahu ba'd man hadara min al-ansari wani daga cikin wanda suka halarta cikin mutanen Madina daidai da shi lam yuwafiqhum ar-rasul alayhi salatu wassalam annabi bada wato hadin kai ba bal qala lahum inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yaqsidu biha wajha Allah yace a shi wannan Malik ibn Dukhaysh ba musulmi ba suka ce musulmi ne ce to ai Allah ya haramta wuta ga wanda ya taba sha la ilaha illallah kuma dan Allah ai duk wanda ya musulunta ba dan duniya ko wani abu annabi yake bara yake musulunta ba dan Allah ne idan kudi ne kaga ai ba za ba za a zo a ce wani abu ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallama gashi mun karanta sirarsa yanda yake rayuwa sahabbai duk da suka bi shi sun bi shi ne don Allah ne to wannan sahabin da ya musulunta don Allah to dalilin wannan la ilaha illallah da ya faɗa na musulunci shi to Allah ba zai kona shi ba inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yaqsud biha wajh Allah wa hada ta'lim minhu alayhi salatu wassalam li ummatihi Maulana radiyallahu anhu yace wannan koyarwa ce ta annabi ga al'ummarsa hakanan walamma khadha al-affakun fi qadiyyati al-ifki yayin da makareta suka kutsa cikin ƙarya da aka wa sai da wato Aisha radiyallahu anha as-siddiqa wa dhakara wa dhukira fiha wato Safwan ibn al-Mu'attil bima la sharra fawqa aka ammashi Safwan ibn al-Mu'attil da abinda babu shari sama da shi da aka yi haka wala ad'a ila al-ghadabi babu abin da kuma yake yafi kira zuwa ga fushi wal intiqami minhu wato ramawa lam yaltafit ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ila ittihamati al-mujfin al-fasiqin shine ya hadu da sai da sai da Aisha ita kuma ta tafi biyan bukata da ta dawo an tafi lokacin kuma ba su yi jiki ba raƙuminta an tafi da shi an zata tana ciki shi kuma Safwan ibn al-Mu'attil ya biyo baya ko da akwai wani abin da aka jefar ko akwai wani wanda ya gaza zai taimake shi ya zo ya samu shi da ya dauka ya riskar da ita to dalilin wannan da yayi su kuma Abdullah ibn Ubay da sauran wato wasu daga cikin munafukai sai suka faɗi magana mara kyau akan wannan dukan musulmi ya san wannan to annabi da aka faɗa kaga matarsa ce kuma yana da ikon ɗaukan mataki amma bai saurari wannan maganan ba da aka faɗa kan safan ibn mu'affif lam yaltafit ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ila ittihamat al-murjifin bai juya zuwa ga tuhumce tuhumcen masu wato kormasawa fasikai bal iktafa bi ilmihi bar ya isu da ilimin sa bi imanin rajul wa bara'ati imani da safwan yake da shi da kubutarsa shi kawai ya isu da shi fa fi hada wa ghairihi a cikin wannan da wani sa mimma warada fi hada albabi abin da yazo a cikin wannan babi dalilun la yarqa ilayhi adna shakkun adna shakkin wato akwai nusarwa wanda mafi karancin shakka ba zai hau ala anna shaykh la yajuzu lahu tatabbu'u awrati talamidati wato shehi bai halatta gare sai bibi asirin almajirin shi ba wannan hadisi guda biyu da an kawo akan Malik wato Malik ibn Dukhaysh da kuma wannan Safwan ibn Mu'affil yanda annabi ya kawar da wannan magana ya ƙi sauraron ta ya daura mutum yanda ya san shi mutumin kirki shi da anan ya aje shi bai ji magana masu gulma ba wato walal bahsu anha ko ko bincike game da asirin wala yutiru ahdan yankuluha ilayhi kada kuma ya tabbatar da daya yana dauko masa irin waɗannan abubuwan ya zama yana da magulmaci da zai kawo masa wani ya ce kaza wani ya kaza wala yuzu lahu tasdiquha in ya ji ma kada ya gaskata wala ba sa alaihi an yahtali bil manqul anhu amma babu laifi ya kadaita da wanda aka dauko magana akan sa li yutli'ahu ala ma sami'a dan ya tsinka yadda shi akan abin da yaji akan sa fa idza aqarra amarahu bit tawbah ya tabbatar da wannan laifi eh yana aikata shi sai ce to ka tuba ka yi istighfari aw bima yalzamu ko ku abin da ya lizince shi wa idza atazara qabla udra haka idan ya bashi hanzari kuma ya karbi hanzarin sa wa idza wato kadaba al mukhbir al mukhbiru anhu idan wanda ya bada labari yayi ƙarya bima nasaba ilahi abin da ya danganta shi saddaqahu ya gaskanta shi ko idza kadhaba al-mukhbir anhu bima nasabahu ilayhi saddaqahu in ya qaryata wanda ya bada labari game da shi to shi shehi ya gaskata wa kullu hadha ba'da zajrin nakili duk wannan za a yi sa bayan gargadin wanda ya dauko maganar wa izharil karahiyati da kuma bayyana ki lima naqala abun da ya kirato wa ma wa mata fataha al-muqaddamu li nafsi hadha al-baba a duk lokacin da muqaddami ya bude wa kansa wannan kofa ta sauraron gulma waka fi ma la qibala lahu bishi zai fadi cikin abin da bashi da karfi a kansa min dalalati shaytan wato batan shaytan wa taswilatihi da adontawansa fa innahu la yasrukuhu shaytan ba zai bar shi ba hatta yusida bainahu wa bain jami'i man salaka ala yadihi tsakanin sa duk wanda suka shiga hanyar Allah aka a hannunsa eh bi husni niyyatin wa salamati sadri da cikin kyawun niyya su kuma suka shiga da kuma lafiyar zuci saboda haka dole mutum ya kiyaye mulana din ya faɗa ce shi idan mutum yana son ya zama bashi da daraja a wurinsa to ya kai masa gulma yana kai masa gulma to daga ranar kuma mutumin darajarsa ya faɗi asqaftuhu min ainihin ikibar ومن آداب المريد مع شيخه ألا يخاصم مريدي شيخه daga cikin laduban wato muridin shehi tare da shehinsa kada ya yi fada tare da muridan shehinsa a sati mun karanta zai girmama duk abin da yake rataye da wannan shehi na 'ya'ya da zuri'a da almajirai da muridai da masoya waɗannan duka sai ya ba su haƙƙi ya girmama su wala yujiduhum kuma ba zai ki su ba Allah ya khasima muridi shekhi wala yujiduhum kada ya ki su bal yuhibbuhum bari ma san su zai yi li'annahum ahbabu shekhi don su masoya shehi sa ne idan dai masoya shehi sa ne to dole su sa kamar yadda majnunu laila ya fada amuru ala diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار sayawan da yasa ya zauna a gidajen nan shi yasa nake sumbata bango ya kishin din bangon nan kishin din bangon nan saboda san Laila to don wanda ka san masoyin shehin ka ne masoyin Maulana Shehu Ibrahim Sale to kowaye ne muna son sa ko a ina yake kuma kamar mu ɗauka kanmu mu bashi ko kuma mu zamo shirin ma muke ji ko mai kuɗi ne ko talaka ne ko yaro ne ko babba ne duk muna so su muna jin taban suke to wannan shi ne zama wajibi a muridai kuma alhamdulillah dukkan muridai maulana haka muka same su lokacin da na je zawiya ina kai shekara talatin ne amma mutane tsofi da manyan shehinai manyan malaman almajiran shehin nan abin da suke muni ka gani sai ka yi mamaki to duk wannan kuma ba wai don wani abu ne wai ni ina son shahna abin da ya kai ni ina son shahna je wannan guri to haka muka samu wannan zariyan to haka kuma muridi ya dace su zauna amma a ce wani muridi shehin ka ne zama baka kaunansa eh a ga ba ka ƙaunar shehinka tun da ba ka son almajirin shi aiko ko kuma akwai wani ta taɓur za tsakaninku a kan wani hab dama shekh ɗin ya faɗa ya ce za ka samu muridin shehi da shehi ko a zawiya ɗaya ko tijjana ya ce duk suna jayayya da shi duk saboda duniya ne babu wani abu duniya ne duk wanda ka ga shehinsu ɗaya akwai husuma da wani abu tsakanin su kawai duniya ne mala babu wani abun da wani yawa ne saboda in dai abun da ya kasun nan shine to ba wani abun da zai shige tsakanin su ko saboda haka mutane a kula a rika girmama muridai shihinnai kuma dukkan ma ɗan tijaniya shehin tuɗe shi amadar tijani a rika girmama su kada mutum ya zauna ba na son wannan ba na son wannan ba na son wannan kamar wani siyasa su girmama waɗannan su wulaƙanta waɗannan su girmama waɗannan su wulaƙanta waɗannan to masu irin wannan daga ƙarshe sai sun nemi kansu a da'irar ɗariƙar tijjaniyan babu su saboda mukan ba wani shekaru muke da muke da su ba amma mun ga masu irin waɗannan ɗin daga ƙarshe ɗariƙar tijjaniyan ma kusan sun barta ne to mutum a hirɗinsa ko a kusa ko a nesa ko a wani taro a je muridan shehuwa ne su ne za ku darajanta ku wulaƙanta muridan shehuwa ne saboda wata manufanku to wallahi sallahi in kun yi wasa sai kun rasa kanku a cikin ɗariƙin tijjaniya ne saboda mun ga irin waɗannan sun faru da yawa allah ya kiyaye eh ويعذبهم كما يجرم ما سو لذلك دنسو ينير ويتبرك بهم كما ينمي البركة سما يمسو هدما يمسو وتدع أبن ديداتنا خدمة بالصفة العامة شو تجاني شو أراهن يشي ويشينا سن تاكلمين بتجاني كود جوية تاكلمين سيسامو البركة بتجاني فأنت مريد شيء كان يكيكو بريك مسو هدما تك أبن ديداتي amma ka zo kana gudu ka ɓuya nan ka ɓuya nan ba ka so ma ku haɗu da su gidanka idan bai zamo ka tamkar gidan shehin da kake cewa shehin ka bane to wannan baka cika ba ko mutum dubu ne yanda za su je su sauka a gidan shehin ka to haka almajirin shehin ka wannan gidanka ya zama haka yanda za ka ciyar da kanka ka shayar da shi to su ma za ka yi musu haka yanda in ba ka da shi baya ba shi ma za ka ci ka ci ko to su ma kai musu haka wannan shine an-nushu wa yushqa alaihim kuma ya tausaya musu idan akwai kananu da sauransu ya tausaya musu ya kyautata musu wa yarha wato بل يحبهم لأنه أباب شيء ويعظمهم ويتبرك به ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم وضعيفهم يتوسع كنانوسو da raunanansu da talakawansu ba shi ma zai je ya gefe bude wani kamar wani jam'iyya ne ko shi ma zai tara muridai yana kare duk wani alherin da zai tunkari wai almajirin shi sa baya so shi ma yu'assis daulatahu to kaga wannan ai babu shi a cikin tsarikan tijaniya wai wasihi ya taimake su bi fadli malihi ragowar dukiyarsa ويؤثرهم على نفسه يما في في تاسو أكران كنس بالمال دوكيا والعيش أبرا واللباس تفا لا أبن ليسامو يباس لدوكيا لا أبنش لتفا والمجلس تمزوني حتى للصف الأول هر إن عندي سلا إذا سنس هدو أسهم فرقو أكرمك الله بسم الله أكرمك الله بسم الله أسا سنسو شدفهم فرقو إذا رأى أن نفسه تطيب بذلك إذا يا جريش هنا فرن شكي لهكا ila har zuwa ƙarshen irin waɗannan abubuwan dai duka ya zauna da almajirai shehinsa da wannan zama su ne ‘yan uwansa. Hakanan Maulana ya ce, Walaisa min al'adabi baya daga cikin ladabi an yi ataɗi da fi shehihi kamalan. Ya ƙudirci wata kamala a cikin shehinsa ɗin yushu kamalar rusuli zai kama da kamalar manzanni da annabawa ba sa sabo. bal kullu i'tiqadin bari sai dukkan wata aqida ko dukkan wani kudiri la shadu lahu kitabun wanda alqur'ani baya masa shaida aw sunnatun ko sunnar annabi ba ta masa shaida fa huwa batilun qaryash wa wabalun annubashi kuma alal muridi ga muridi fa inna an-nasa mas'uluna an aqwalihim mutane ran kiyama za a tambaye su zantukan su wa mu'taqadatihim da abun da sun kudurta wa a'malihim da ayyukan su fala yuzu tikabu shaqabi wato wuce iyaka bai halatta ba fi jami'i dalika a dukkan waɗannan abubuwa bai dace mutum wuce iyaka ba wala yuzu lil muqaddami an yatazahara bi shay'in min al-karamat ay al-khurafat bai halatta ga muqaddami ya bayyana da wani abu na karamomi ko ko wasu almara mimma yahmilu nasa wannan ladi na ga ba za ta shiga ba mimma yahmilu annasa ila i'tiqadin khususiyyati fihi bil batil abinda zai dauki mutane su kudirci wata kebancewa wato a cikin sa kuma da ƙarya ya zai bada wasu labarai cewa shi kaza ya faru da shi kaza ya faru da shi saboda ajisa cewa shi wani waliyi ne ko kuma wani makusancin Allah ne na ƙarshe kuma cikin ƙarya kawamma huwa sha'anul mudda'i maulana yace kamar yanda ya zama lamarin masu da'awa a abdalin al-mudillin batattu masu batar da mutane su manyan waliyai suna faɗan abu amma da izini kamar yadda shi bara yace la tumsiru la yubahu li ghayriha وما قلت هذا دون إذني وإنني لا تمسر لا يباح لغيره to idan suka kai wato matsayin faɗan abu da izini to wannan saboda su gaya wa halittu yadda suke a wajen Allah su samu albarkarsu ne halara ne ta ba da izini da yana Allah bi izini ba da ka suke faɗa ba kuma an ce waliyai babu abin da za su faɗi makamin su kamar a wannan guri saboda duk wani wanda zai faɗi wani abu a kanka ka gabe sai san hakikan abun ba amma ranar da kai misali a ce kana da miliyan ɗari sai wasu sai wani fa yanzu fa yana da miliyan kaza ɗari biyu ɗari biyar ko sama da haka kaga wannan duka suna husnul zan wasu kuma dan kiyaya zai ce a wannan ai ko miliyan ɗaya bai wuce yake mallaka ba amma ranar da ya fita ya ce shi fa abin da ya mallaka miliyan ɗari ne kaga ai kafa jahiza tu qawla kulli khabibin to haka wani suna da irin waɗannan an fahimta to wannan daban amma wannan na 'yan da'awa masu cewa su kaza ne su kaza ne akwai su da yawa wanda za su je guri masu ce su almajirin wane ne kuma ƙarya ne ko su ce mu ƴan uwan wane ne ko su ce wane ne ai ko mu ko su je su kwanta a yi ta musu hidima a ciyar da su a shayar da su a tara kuɗi a ba su tafi gidajensu su je su riƙe iyalansu akwai masu irin waɗannan saboda haka wannan duka mutum ne su ci waɗannan abu maulana ce wa ƙaununa yishmi kamalar rusul wannan magana da zai taliki akan ta la nuridu shibhal imtisali kama din ba ma nufi kamata wato ansa umarni biyayya wal istinabi da nisata wal ittiba da biyayya hada jaizun wannan ayyuwa mutum irin wannan bai ya halatta bi dalil ana ashbahukum salatan da rasulillah wato sayyidina abu hurairah da sauran sahabbai sun yi sallah da yawa suke cewa na fi ku sallah na fi ku kama da sallan annabi sallah na fi kama da sallan annabi qalahu ghayr wahid min as-sahaba wato da yawa daga cikin sahabbai sun faɗi wannan kauli fa hum yatasabbahuna bihi fi as-salati suna kama da annabi ne a sallah wa ghayriha min al-umuri da wasu su cikin lamura amma walakin lam yaqul ahadun minhum ana ashbahukum maqaman da rasulillah babu ɗayan su da yace ni ne mafi kaman ku matsayi da annabi na fi ku kaman sallah to gaji li'annahu la nabiyya ba'da babu wani annabi bayan annabi fafham wajhal mushabaha maulana yace ka fahimci fuskar kamai kama din almansiyati da aka kore wa inni maulana yace laula sharqu sa'ili ba dan sharadi ta ne tambaya ba bi adami tatwili da rashin tsawaitawa la tasabba'atul ayati والأحاديث الواردة في هذا الباب yace da na bibi ayoyi da hadisai da suka zo akan wannan babi liyaqali alaiha al-ikhwan saboda tijjanawa su tsinkaya akan su liya'rifu qadra adab at-tariqa fi tijaniyati dan su san wato gurgudan laduban tariqan tijaniya wa kuma silatiha da gurgudan alakan su bil kitabi wa sunnati alakan su da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam مولانا يشوف هناك آداب كثيرة أقول دبا ديوا ذكرناها في كتابنا الفتوحات الأحمدية yace ya ambace su a wannan littafi nashi fi adabil murid ma shaykh at-tarbiya wa kadhalika fi ta'liqina ala al-mau'izati hakanan a ta'liqi da yayi akan wa'azi allati alqaha shaykhuna bayna al-ikhwan fi mazra'atihi wanda shehin su yayi ta wato a gonarsa ko shaykh al-walid ne la'alla eh hunaka adabun shakliyatun akwai wasu laduba su na yanayi ne amma ba ladabi bane yadhkuruha ba'd mutaakhirin qaumi fi kutubihim wasu daga cikin sufayen baya suke ambatan su a cikin littattafai yace la yuzul amalu biha indana aiki da su bai halatta a wajen mutujjana ba limukhalafatiha dan saba wasu lima na'lamu fi shar'i al-muhammadi al-hanif saba wasu abin da ke cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wa min jumlatiha daga cikin su amrul muridi bi ta'ati shaykhihi umartar muridi da biyayya ga shehinsa walau fi mukhalafati ash-shar'i al-hanif koda cikin sabawa shari'ar annabi wannan babu shi a cikin tsariƙar jami'a fa hada muhdathun wannan kirkirarre ne wa batilun min al-qawli ƙarya ne wa zurun hakanan ƙarya ne min al-kalam wa shaqdun wuce iyaka ne min al-i'tiqad fa innal jannata shi yace inna al-janna wan nara من كل صاحب الشرط ملكا شيء من شريعة وليستا مملوكتين لشيخ المريد با ملكا بني لشيخ ونم مريدي لأمري مولانا يشي رنسوا دا الله كيف يوصله إلى الله كيا يا ونن زي إسد شيء حتى شد الله وهو يسد عن سبيلي ينا كاري شي قبل بيه الله شين هني الله ومنها وجوب اعتقاد المريد daga cikin abubuwan da aka kirkira na laduba wato wajabcin kudurta muridi anna li shehi khususiyati wai shehi yana da wasu keɓantattun abubuwa fil mizani shar'i a ma'aunin shari'a wanda akwai abin da yanfaridu biha duna sa'iri al'ayimma zai kaɗaita da su duna koma bayan sa'iri umma sauran al'umma shi yana aikata su ba wanda isa aikata to kaga wannan aiki na ya zamo makami wanda ya wuce ko ina banda makamin annabta ko ka tahlili ba'd al-muharramat kamar wasu su halatta wasu abin da an haramta wa suqut ba'd al-wajibat da ma fadi wasu wajiban fa hada aidan batil maulana yace wannan duk ƙarya ce babu makamin da mutum zai kai a cikin sufanci a ce wai wani daga abin da shari'a ya zo da shi ranar baya ya wuce wannan gurin ko ya fadi a kansa wannan babu shi duk wanda ya faɗi wannan kuma ƙarya ne falaysa li ahadin khususiyatun wani ba shi da wasu keɓantattun abubuwa ba'da rasul alaihi salatu wassalam bayan annabi shi kawai ke da khususiyat a cikin addinin musulunci amma dukkan mutane a wajen umarni da hani daidai suke wa sufiyatul haqq diddu hadha alqawl sufayen gaskiya suna kishiyar wannan magana ne wa diddu ashalihi kuma suna kishiyar ma'abota wannan magana ne wa ma adkhalahu ala alqawmi illa a'da'uhum ba waɗanda suka shigar da wannan akan sufaye banda makiyar su wala nan shi Maulana ce ba za mu kore anna fahma shehi kad yakunu a'la bi kathirin min fahmi muridihi fahimta ta shehi ta zama tafi fahimtar muridinsa walakin la yatajawaz zalika ila sanni tashri'atin jadida ba zai tsallake zuwa wato sunanta wasu shari'o'i sabi wa ahkamin haditha da wasu hukunce-hukunce sabi to khalifu kitab Allah wa sunnata rasulihi har su saba alqur'ani da sunna annabi wala qad ra'aytu man yadhabu idza dhakarna mithla hadha al-kalami bayna yadi ashabihi Maulana yace ya ga waɗanda suke fushi idan muka ambaci irin waɗannan zantukan a wajen wato mutanensu وذلك دليل على عدم شراح صدره للإسلام yace wannan alama ce ta rashin yalwatuwar kirjinsa a zuciyarsa ga musulunci wala ribha illa ba'da ra'sil mali ba samun riba ai sai bayan kubutar uwar kuɗi eh sai ana da wato capital mai kyau tukunna za a samu jari wa illa ada hubbuka ayyuhal muridu hanzalan in ku ba haka ba soyayyarka da kake yi za ta dawo maka gura jaki Allah kiyaye waɗannan su ne na duba wato da aka kawo tsakanin muridi da shehinsa da kuma sauran masu janawa da ‘yan uwansu. Allah ya sa mu gane, mu yi aiki da su, za mu tsaya a nan akwai wato wasu baituka da shah ya kawo su, amma mun shi za mu fassara su lokacin mu zai ɗan gota duk da ban fara a kan lokaci ba. Insha Allah sati za mu fassara wannan baituka sai mu shiga babi na uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.